ba su saba ma abin da Allah ya yi to to fatin da Allah ya ce a ɗigo kasan to ko ta yi ko ta so ko mun haƙurin da za ta bayar sai a ɗigo ta to malamai suka ce wannan shi ne magana mafi inganci da Allah ya tura mala'ika ya ɗigo kasan da za a gani Adamu da shi an ɗigo kasan an kawo sannan aka yi nan annabi Adamu da shi shi ne Allah ya faɗa mana yadda aka halicce shi tun daga kulalatin mulki sannan kuma ya kawo ya zamanto ƙasa mai ƙarfi sabila da an ɗibo shi tun ƙasan yana yana da ruwa ruwa ruwa ruwa aka zo aka ji na annabi adamu da shi har ƙasan ya yi ƙarfi wato ya zamanto idan an taɓa shi ana jin sauki a cikin sannan kuma sai aka saka ruhi a cikin wannan adamu din aka ce ruhin da zamanto ta mayar da wannan jiki shi ke nan sai annabi adam ya samu kansa cikin rayuwa Allah ya ce an ata adam insani yin min al-qabri la yakun sha Allah annabi adam ya yi shekaru da yawa yana kibe a matsayin wannan kasa din zallan kasa babu ruhu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hura ma annabi adam rai daga wajensa wani aya yana cewa فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذا نا حدشيش نا قولا ما تغيد ربونا تكفائي فيه ما تغيد ثم لم يسكت ون هين من الظهر ولا ألا في الأساء للإنسان هين هين من الظهر فوان زامن لنا النبي آدم ينا به أمرين كسا كوي shi yasa wani hadisin manzon Allah yana cewa kuntu nabiyya wa adamu munjabilu fi jinna annabi yace ni din nan annabi ne kuma na san cewa ni annabi ne a wajen Allah tun annabi adamu yana kwaɗe a cikin tabo a wani ruwaya bayan ce kuntu nabiyyan wa arifun bin huwati wa adamu bainal ra'i wal jabal ya ce ni annabi ne kuma na san ni annabi ne sun adamu yana tsakanin tabo da jiki wato lokacin ba a halice shi ba nan ba a wura masarauta annabi muhammad annabi wannan yana da cikin dalilan da ake faɗa na kasancewa annabi shi ne farkon annabi a ta akiran ba'atan wa fil qalbi awwal shine a ƙarshe amma a halitta shine a farko wa qama maqaman lam yakun fihi mawquf ya tsaya a matsayin da wani annabi bai ise ya a wannan matsayin ba wa dastabina alayhi musharrafatul busta kuma ya taka shi kidan girma da sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce annabi adamu kamar yadda kika ya tabbatar yana tsaye ba a hura masa rai ba shaitan yana nana bautan allah cikin duniya a lokacin baya sama don an ce duk duniya babu wani wajen da za ka saka kafan ka face shaitan ya yi bauta ma allah a wannan wajen shi yasa shaitan babban bawan allah lokacin babu wanda ya kai shekan daraja ba wanda ya kai shekan bautar Allah amma ga abin da ya samu shi yanzu abin da ake fara koya ma yaro ya ce a ƙunzu billahi zai shekan ya ce ina neman tsarin Allah daga shekan shekan jefakke shekan la'anan ne ko ka ce a ƙunzu billahi sami'il alimi mina shaitanin la'in rajim tana neman tsarin Allah daga shekar duk bautar da ya yi da ya zo ya ce zai yi mubaraza da hasken nubuwa da take cikin annabi adam Allah ya ce masa ƙarya kake akwai ne bautar da ya sha gaban ka shi ne annabi Muhammad kuma shi ne cikin wannan hasken kuma duk wanda ya ce ba zai biyayya ma annabi Muhammadu ba to zan kasance da shi domin a zahiri a lokacin da aka ce mala'iku su yi sujuda ma annabi Adam annabi Adam bai kai matsayi komai ba illa iyaka matsayin da shine a jikinsa an saka harshen annabi Muhammad an saka hasken a bayansa sai ya ga sai ya ga mala'iku sun yi sahu a bayansa suna kallon sa yace Allah ne waɗannan suke kalla ne a cikina suna kallon wani haske ne na annabi Muhammad wanda dan shi aka kama da shi yace Allah a dawo da shi kusa da ni yanda dan na jinsa a jikina Allah ya dawo da hasken goshinsa sannan ya ci gaba da ganin mala'iku suna kallon hotuna suna sauta gabansa suna kallon sa saboda girmama hasken annabi Muhammad sannan ya sake ce Allah ka dawo da shi yadda nima zan da yadda nima zan na gani sannan aka dawo da shi kan yatsan sa ta ba sai ya zama to akan wannan yatsan yana iya ganin wannan hasken da mala'iku suke kalla shi ya sa manzon Allah ya ce lan ya zama rabbi ya kulli min aslabin qadiratin ila al-arqam zakiya min nabin adam wa hawa ila abdullah wa adina ma masa shay'un min amri jahiliya Allah yana cira haskina daga tsarkakakken mahaifa daga tsarkakakken tsiro zuwa tsarkakakken mahaifa tun daga Adamu da Hawwa har Abdullahi da Amina hasken yana tashi daga wannan ne ya koma jikin wannan daga wannan ya koma jikin wannan har aka fitar da shi a kai shi yasa aka ce annabi Adamu alaihi salam a wannan lokacin duk mala'iku sun faɗi sun yi sujada ne ba don girmama komai ba sai don girmama hasken annabi Muhammad da aka sa a jikin Adamu ta aziman linuri Muhammadin allazi wuya bi Adam don girmama hasken annabi da aka saka a jikin annabi Adam ba ka ce ke dan yana bauta a duniyar nan ya koma sama sai ya ga annabi Adamu yana tsaye ba a hura rai ba sai ya fata cikin Adamu ya yi rami a tsakiya wanda aka ce wannan ramin tsakiya shi ne alamar cibiya wanda duk 'ya'yan adam suna da sai ya shiga jikin adam ya shiga shayi shayi waje waje daban daban a jikin adam ya ga sirrin da wannan wajajen suke da sai shi gabobi dari uku da sittin da wani abu sai da a sai da ya shiga duk waɗannan gaɓoɓin shi waje ɗaya ne bai shiga ba shi ne zuciya yasa Allah ya ce ya alamu khadinaka al-ayuni wa ma tukfi sudur Allah shi kadai ya san abin da ido yake hadin karo kuma Allah shi kadai ya san abin da zuciya ya koyi shi san bai ce san abin da yake cikin zuciyar mutum ba sai dai ya saka ma zuciya wa kowa amma ba ita ne bai ce wannan hadisi annabi Muhammad ya ce inna shaytana la yajri fi ibni adam majra al-qalb shedan yana gudana a jikin ɗan adam kamar yadda jini ke gudana a jikin ɗan adam ta duk yadda jini yake gudana shedan yakan iya shiga ya gudana a jikin zuciya ne bai shiga sunan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya hura a annabi Adam rai ya samu kansa basharar sawiyya Allah ya ce a yi da ma'ana shine wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi lokacin da Allah ya ce zan saka wani lemun mai kalifa na a doron kasa sabila da ba ɗayan adamu bane kawai suka fara zama a duniya akwai wanda suka zauna a duniya aka shafe daban-daban halittu daban-daban kamar yadda magabata suka fara annabi adamu kan da zuwansa duniya da yau bai kai shekara dubu goma ba shekara dubu bakwai ne kamar yadda malamai suke yi ya shekara dubu bakwai ne da wasu ɗaruruwan shi wani kunna ne wani kala rabuka in mala'ika ta inni ja'ilu fil ardi Allah ya ce wa mala'iku dan saka lemun mai kalifa a doron kasa wanda zai tsayar da al'amura na na dokoki na da ka'idoji na da kuma abu wannan kalifa shine annabi Muhammad Muhammadu Rasulullah huwa khalifatullah ala ardi annabi shine khalifan Allah akan kasar a doran kasar Allah duk wanda ba annabi Muhammadu ba to yana biyan yana biyo bayan manzon Allah ne cikin kai me ma'anar khalifa khalifa shine wanda zai zai kula da wasu al'amura ya zama to ya mai cikin wani al'amari kamar yanzu in wani ya mutu za ka ce wane ta in ya mutu za a ce wane ne kalifar sa me ya ma'anar kalifar sa wane ne ya mai to wanda ya mai mana ya mai mana ya tabbatar mana da samuwan Allah shine annabi Muhammad tauhidin sa annabawa suke yi idan kuma da ce annabawa ma kalifofi ne shi kalifofi ne amma the best kalifa shi ne muhammadu sun mabagayu sannan wani sa shi yasa ya ce adamu wa man duna muta da adamu da koma bayan sa suna bayan tutana ni ne imamul anbiya wa sayyidul mursalina shugaban annabawa kuma jagoran manzanni ni ne farkon kalifan Allah الملائكة قالوا أتجعل فيها من يدخل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك suka ce Allah a taj'al fiha man yufsidu fiha da ka saka wanda zai yi barna kenan a cikin ƙasa bayan mu ba mu saba maka amma da ka saka wanda zai yi barna cikin ƙasa wa yasfiku dima'a ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika gashi mu babu abin da muke yi sai maka biyayya muna maka tasbihi muna maka godiya wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka in ji mala'iku kenan mala'iku bai ba su san me zai biyo baya ba ba su san harshen annabi Muhammadu za a bai qala inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba na san abin da ba ku sani ba wannan abin da ba su sanin ba shine abinda wa'innan al'umma da su zo za su zama suna ɗauke da shi wato abinda wa'innan halittu da Allah zai kullar a duniya za su zama suna ɗauke da shi abin zai zama daki daki daki daki rabo ne ya kai na rahaman ubangiji da a yi sahu ne kowa ya karɓi nasa annabawan nan kowane annabi yana gaba shine wakilin mutanensa idan aka ba ce ya ba wa mutane kowane annabi shine wakilin mutanensa idan aka ba ce ya ba wa mutane me rabawan kuma shine annabi Muhammad to an zo an zu an zuba layi zuriya annabi yakan zo ya rantsa mu kowane mutum da shi da al'ummarsa a ce ga naka rabawa ga naka ka raba wasu ga naka ka raba wasu sai da aka gama raban kaf mu da muke sahun baya can muna tunanin rabon bare izo kanmu ba zai kare rabon yana zuwa kan mu sai muka ga daro dubu miliyan ne yake tare daro sai aka raba sauran daro miliyoyi yana ajiye namu ne zalla mu jama'a mu da rabon ya zo kan mu aka gama da annabawa sai annabi ya ce to ni na ku ne rahaman ta ku sai ya zama to muku kowa lamma da Allah da'ina li da'atihi bi akrami ruhi kunna akrama sunan da Allah ya kira annabi shugaban manzanni mu ma sai muka zama to iyayen al'ummai shugabannin al'ummai annabawa ma suna burin ina ma su zo a cikin mu annabi ibrahim yana ce wa alhiqni bi salihin Allah ka riskar da ni da mutane na gari al'umman manzon Allah annabi Musa ya yi buri ya samu kansa cikin al'umman manzon Allah kabila da tsaban tsaban ragwagwajiyar rahaman da take cikin jama'an manzon Allah shikenan sai muka zama muku kowa rabu وإذا سكر الإله أناسا لسيد فإنه صادق سو إبراهيم يتي ولله وإذ الأبد بالجمل yace me yasa ba zan yi fariya da annabi Muhammadu ba dama ai fariyan bawa shine ubangidansa girman ubangidansa ubangidan mu shine manzon Allah shine mai rabon shi ya raba mu annabawa annabawan kuma gaba daya abin da aka ba su bai shige daro ɗaya ba da ya zo kuma sai aka ce mu din nan mu ne naka gashi kuma shine mai rabon sabila da haka da a damka ma kowa sai ya ci ya koshi ya yi wanka cikin rahaman manzon saboda haka a cikin rahaman annabi Muhammad قال إني أعلم ما نسأل في أن يكون هذا أبن لو تسني بقى ناسا أبن لو أن الأمة في to a hadisin sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala hinqa fil masjid manzon Allah ya fito ya samu sahabbansa sun yi suna ziki zikirin nan kuma wannan faɗa a baya zikirin nan shine sun taru suna daga muryarsu suna la ilaha illallah la ilaha illallah annabi muhammad ya fito ya gamsu annabi ya ce me kuke yi suka ce ya rasulullah jalatna nadkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa man nabiyyi alaina mun zauna ne muna zikirin Allah muna gode masa dalila da ya ba mu musulunci ya ba mu annabi ya ce kun tabbata amma ajlatakum illa zaka qalu allahi ma ajlatana illa suka ce wallahi ya rasulullahi abin da muke yi annabi ya ce amma inni lam aqta alaikum fitnatallah ban sa ku rance dan ina tuhuma ku ba walakin allaha yubahi bikum almalaika Allah yana alfahari da kowa malaiku sai imamu suyuri ya ce wannan alfahari shi ne Allah yana cewa mala'iku to ku zo ku ga wanda kuka ce a taji alfiha man yusiru fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak to hada ma a'lamu wa antum la ta'lamun ga abin da na sani wanda kuma ba sani ba ku zo ku gansu suna ziki inna Allah yubahi bikum al-mala'ika Allah yana alfahari wa mala'iku yana ce ga abin da na sani wanda ba sani ba ga al'umman manzon Allah da sunan amma wani jahili abin da yake inkari ke nan wannan shi kuma ya ce shi dan ahlus sunna sunnan ka na banza da wuce sunnan shi duk sunnan da ba za ka yi kiran Allah ba to sunnan shi kan Allah ya bar mu cikin kamar yadda malamai suka ce Allah ya ce wa mala'iku su zaɓi wasu mutane biyu da wasu domin a musu imtihani dangane da abin da Allah ya sani wanda su basu sani ba wanda Allah ya ce in yi a'azamu mana ta'azamu Allah ce zai tura wa'annan mala'ikun duniya su zo a cikin sufa na ɗan adam amma da a saka musu abu kwaya ɗaya cikin abubuwan da aka samu kwaya adam ɗan adam an ɗaura masa nauyi ta nauyi ta da yawa an saka masa ci an saka masa sha an saka masa bacci an saka masa sha'awa an saka masa soyayya an saka masa abu da dama amma da a ɗauki abu ɗaya cikin abubuwan da aka ɗaura masa a saka masa domin a jarraba aka ce sai mala'iku suka zaɓi haruta da mawuta suka ce ku sai ku je ku wajen ciwo sai aka sa ma haruta da mawuta wayin nan mala'iku biyu sai aka saka musu sha'awa sai suka zo duniya suna sauka a duniya sufansu ya shiga na bashariya amma kuma an saka musu sha'awa wanda aka saka wa musu 'ya'yan adamu sai kawai suka ga wata mace tashi sai suka daure amma suka da suna suna suka sake ganin wata tashi suka daure na uku sai suka ga wata kyakkyawa to a lokacin an cire musu ɗabi'a na mala'ika an saka musu ɗabi'a na ɗan adam da ɗabi'a ta mala'ika suke da shi da su ba su ma tunanin ba su ma tunanin sabon Allah la ya suna ba ma amara ba su ma sha'awa la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanamuna wa la yadhukuna wa la yashfa'una wa hum ibadun mukhtarun la ya'suna Allah ma amarahum wa yakrahuna ma wannan shi ne matsayi amma da aka saka musu ɗabi'a na ɗan adam na sha'awa da suka ganta su suka bi ta yaya za a yi ki yarda mana da kanki ta ce a'a ku suwaye da za ku faɗa min wannan magana sai ta tafi ta rabu suka sake binta ki yarda mana da kanki sai ta ce zan sake tambayar ku wai ku suwaye sai suka ce mu mala'iku ne ku mala'iku ne eh sai to zan yi karku da kai amma sai kun bani ismul lahil a'zani wanda kuke karantawa ku sake kama idan kuka ba da zaba suka ce shaf ba za mu ba ki sai ta tafi sai suka ga ba za su iya haƙura ba sabila da an saka musu karakta na sha'awa irin na ɗan adam ɗan adam ko da sha'awa kadai aka bar shi to sai ya yi yanki da wannan sha'awar kafin ya biyayya ba ballantana ga sha'awa ga yunwa ga kishi ga soyayya ga kaza ga kaza ga kaza to nan jarrabawa Allah ya ɗaɗɗaura mana idan mun haye wannan jarrabawa mun fi kowa daraja in dai ba mu kauce mu dokan Allah ba mun fi kowa daraja daga garshe suka bi suka ce za a yi za mu baki amma sai sai mun samu biyan bukatun mu ita ce a ita sai an fara ba ta suka ce to za su ba ta suka ba ta suna ba ta ita kuma ta karanta aka ce tana karantawa Allah ya daga ta sama da Allah ya daga ta sama sai mai da ita tauraruwa wasu malamai suka ce ita ce tauraruwan zahara wanda take kusa da wuta ne har su kuma Allah ya bar su a duniya sakamakon su kenan da su zauna a duniya har ƙarshen duniya suna nan sai yana bangon duniya ta gaba sai yana bangon duniya ta yamma suna nan suna ba mu bukaye labarai na abubuwa da kuma ba su wani hanyoyi na bokanci da tsari amma wasu malamai suka ce azaban da Allah ya daura musu kenan zai bar su a duniya cikin kunci har sai ranar tashin kiyama Allah ya gama musu imtihani sai Allah ya mai da su cikin jinsu su na mala'ika shine Allah yake faɗa mana wa sabahu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والروح وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سيادة شيوانا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أبين ده أكا توكل وملائكو قدابيو wato a garin babila wanda sunan su hawuta da maruta haka ce su ne wajen mala'iku guda biyu da aka yi da mala'iku ba su ci jarabawan ba sai Allah ya faɗa wa mala'iku ce kun gani kun ga ƴaƴan Adamu abinda muka ɗaura musu to aka ce wannan shine comment din mala'iku lokacin da Allah ya ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardh malamai suka ce wannan aya ita kadai ita ma tana bayyana cewa annabi Muhammadu shine farkon halitta sabila da mene a nan Allah zai bada labarin waye zai bada labarin annabi Adamu ne amma Allah bai ce wa iz qala rabbu adamu ba bai ce wa iz qala rabbu adamu ba sai ka mene wa iz qala rabbuka yayin da rabbu ubangiji ka kai Muhammadu usjudu li adama to adamu shine na uku idan an ce rabbu shine Allah الأول الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتظار رب شيء الله wannan kafin din dalili ne da yake kuma zuwa ga wani dalili ne na al-mukhatab al-mukhatab shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce to ko a wannan ma da Allah ya ce wa iz qala rabbuka rabbuka lil malaikati al malaikatu sune sahuna sahuna sahuna rabbu shine farko kafin din nan Muhammadu shine na biyu mala'ikatu na uku Adamu na uku in ji wasu malamai kenan kamar yadda suka fara sabila da akwai masu tafsirin qur'ani akwai masu tafsiri irin ta ma'arifa wanda su Allah yakan fahimtar da su ayoyi ne da hasken zuciyarsu da kuma abubuwan da magabata suka fara kamar yadda wasu suke cewa da Allah ya ce wa siyabaka fatahhir yana magana da manzon Allah yace ya ayyuhal mudaththir unfa anhu وربك فكبر وثيابك فطهر sai aka ce wannan wata ya baka fatsan ya sun wasu malamai suna ce ka tsabtace tufafinka malaman ma'arifa kuma suka ce a ba ka tsabtace tufafinka Allah yana ce ke nufi ba yana nufin ka tsabtace zuciyarka sai aka ce a nan an yi isti'ara irin isti'aran da imru'ul qaisi yayi lokacin da ya samu corruption da shi da wata mata wanda yake neman saboda imru'ul qaisi wani lokaci yana magana da budurwansa yana ce mata agarraki minni anna hubbaki qatil wa annaki mahma ta'muri al-qalba yas'al wa in taku qad sa'at minni khaliqatun fasilli thiyabi min thiyabi yace mata yanzu ke saboda kina rutsin kanki kina tsammanin son ki zai kashe ni kuma kina tsammanin duk yanda kika umurci zuciya na haka za ka aikata sai ya ce to fa in ta kuka tsara ki min yin khalifata idan nayi wani hali ne wanda ya bata miki rai fa sai zuciya bi ki cire mai riga na min siya miki daga rigan ki san su ke ki huta sai aka ce wannan istihara ne ma'ana fa silli kalbi ki cire min zuciya na min kalbi ki daga zuciyan ki san su ki huta sai aka ce to Allah da yake wa siyabaka fa fajir ka tsarkake zuciyanka tasfiyatun nafsi aka ce shubbiha alqalbu bi siyab li janibi taqarub bil jism wal muqaranati fi kulli an sufanta jiki da riga sabila da jiki yana zuciya na mallaja jiki haka shi ma riga yana mallaja jiki kamar yadda a wajen malaman balaga akwai isti'ara suka yi ibrahim ta kamar haka كانت في المسجد إلى اللفظ الدال أن المشبه به ورمز له بشيء من ووزف المشبه وكذب المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الثياب wannan isti'ara ce da kuke kuma da isti'ara ta kulliya an za ka mushabbahu bihi an bar mushabbahu amma an yi irnat an yi an an an kawo ramzi na isharar mushabbahu din ta hanyar abin da yake da alaka da shi shine asiya ya wasu malamai suka ce wannan aya ita ma ta kan bayyana wato mataki mataki na halittu daga rabbu sai kafin din kafin din ne shine muhammadu almala'ika su ne mala'iku ba kuma adamu malam ya ce mana a ƙarƙashin tafsirin wannan aya اذكر يا محمد تنجي اذكر يا محمد فتنا يا كاي النبي محمد to yanzu dan uwana wanda bai san labari ba zaka zo ka ce masa ya tuna eh kai ne nazo dan baka labarin wani abu sai nake maka tuna anya wannan wannan magana na wadda akwai fasaha cikin kuwa in ce maka tuna idan ka ji an ce ma mutum kina to wanda ya san bayani ne ya san statement kuma ana son a maimaita masa statement din a tana maka sai aka ce wa iz qala iz anan wajen zafu shi ma'ana wato ka tuna yayin ya rasulullah wanda qala rabbuka lil malaika ubangijinka kai annabi muhammadu ba rabbu adam ba rabbu muhammad lokacin da ubangijin ya ce ma mala'iku su yi sujada ga adam إذ قال ربك للملائكة واقصد على قومك يا رسول الله كيف تنتهى مثلا كهذا ألا يتمس إني جائل في الأرض خليفة أي خالق في الأرض ومتخذ ومتخذ فيها خليفة خليفة يخلقني في تنفيذ أحكامي فيها ni din nan dan halicci wani khalifa a ƙasa dan ɗauke shi a matsayin wanda zai mai mun cikin wannan ƙasar wajen zantar da hukunce-hukunce na wa huwa adam shine annabi adam awwalul awwalul bashar farkon mutum aw man yakhluqu ba'dhum ba'dha jama'a ne wanda shashi su da su da su mai mashashi qarnan ba'da qarni karni bayan karni wajilan ba'da jil dangi bayan dangi malamai suka ce annabi adam ya aiki ya'ya arba'in ya aiki ya yi aiwa ashirin aiwa ashirin ɗin nan duk aiwa ɗaya da matarsa kai ta aiki ta waye matarsa hawa kun ga tagwaye to ashirin nawa arba'in ya'yansa arba'in na ƙarshe wanda da a haifa sai aka haife shi shi ɗaya shine annabi shi alaihi salam to wannan annabi shi su ɗin a cikinsa shi ne da annabi adam wafatinsa ya kusa ta ya kira annabi shi ya masa wasiti da hasken annabi muhammad ya ce sana allah zai ɗauke wannan haske daga jikina na tsotsin da annabi ƙarshen zamani zai fito da shi a ciki zai ajiye shi a jikinka kabila da haka ka aikata duk abin da allah ya yi kuma allah ya zaɓe ka cikin annabawa domin wannan haske ba zai shiga jikin wani mutum ba sai annabi sai dai iyayensa wanda da su haife shi ba za su zama annabawa ba domin Allah ya yi alkawarin annabi Muhammadu ba a cikin wa'inda suke da wato annabta wanda suke annabta na wannan hali ba a cikin su zai fito amma kuma zai fito ne cikin annabawan da suke baya shi yasa Abdullahi bin Abbas yace wa taqallubaka fi sajidin إمام المفسرين وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في معنى وتقلبك في الساجدين في نجد يا وسط ثم سجد معنى من نبي إلى نبي حتى أخرجك الله نبيا لقى النبي زوى النبي هل أتى بطولة كيف النبي وتولى ما تساك بسجن سوسا النبوات حتى نوصل عبد الله الآن عليه ما الصلاة والسلام قالوا أتجعل فيها من يمكن فيها أي قالوا على سبيل التعجب والاستئلام sai suka faɗa suna jin mamaki suna neman su samu ƙarin ilimi suna ce kai fa tastaklifu haula ya ya da kai ka saka waɗannan su ne kai ko ka wanda za su mai maka allurar duniya wa kullu man yaqtu a cikin sa akwai wanda zai yi barna bin ma'asi wajen aikata sabon Allah ويسفك الدماء أي يريق الدماء بالبغي زي تبدى جنيد ذلك والابتلاء لكم قعبا أما ونحن نصدق بحمدك أي ننظرك عما لا يليق بك من أترك كيك دكا أظن بذات متلبسين بحمدك كم قول يشير من أتك المكة ونقدس لك أي نؤذن أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إليك المجرم muna girmama al'amuranka muna tsarkake ambatanka daga cikin abin da mulhidai suke dangana maka wanda ta'ala Allah an zalika uluwan kalam qala inni a'lamu ma la ta'lamun ay a'lamu min al-masalih na san abubuwa na gyare-gyare wanda ma huwa kafiyun alayhi wanda ya koyi muku ko ba ku sani ba wali hikmatu fi khalqil khalifa kuma ina da hikima wajen halittar khalifa wanda la ta'lamuna ma ku ba ku san wannan wato hikiman da na shirya wajen halittar wannan khalifa wannan hikima da kuma wannan sirri da yake koyi cikin halittar mutane gaba daya shine sirrin annabi Muhammadu Muhammadu sayyidul qaumain wa thaqalain wal fariqain min qurb wa min hajar nabiyuna amrun nahi fala ahad abarra fi alqawl la minhu wa la ma'a wannan shi ne annabi muhammadun da ba dan shi ba da ba a halicci duniya ba dan shi ba da ba a halicci adamu ba kamar yadda haka aka faɗa ma adamu lokacin da yayi tawassuli da annabi muhammadu Allah ya ce ma adamu ya adamu fas'alni bi haqqihi ya kai adamu in za ka roƙe ni ka roƙe ni da girman annabi muhammadu a wajen duk abin da ka roƙe ni inda girman annabi ne zan baka innahu la habbu khalqa ilayhi la habbu khalqi ilayhi shine wani soyayya da shi zuwa gare shi yasa alfaza zai ce wa man qaddama al-mahbuba aikana bil wanda zai yi addu'a ya gabatar da manzon Allah ya ma rance ya ce ya samu abin da yake Imam Shafi'i a Imam Abu Hanifa abu hanifa abu hanifa sabon ibn man yana bari cikin baitinsa yana ce ya sayyida sadati jitu ka qatilan arju ridaka wa ahtani bihimaka wallahi ya khayra al-kalaiki innani qalbun mashukun la yarumu siwaka وبحق ذلك إنني بك مغلوب والله يعلم إنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر استساوي الشمس مشركة بنور ضحاك أنت الذي لما تريت إلى السماء تقدمت تزين بكلاك أنت الذي لما توكل آدم من ذي الذي بك قال وهو أباك abin da yake cewa shi ne a cikin baitin yana cewa ya sayi da tsada ya shugaban shugabanni annabi Muhammad ji suka kasi da na zo kai kadai nake in ji imamu abu hanifa wannan maganar imamu abu hanifa ne wajibu a immatin mazan ɗaya daga cikin zuwa gabanin mazhabobi wanda ya koyar da imamu malik shine ke ce ya sanyi da sadati ya shugabai zuwa gabani jin suka kasi da na zo ina nufin ka arjuri da ka ina neman yardanka wa ahkami bi ka kuma ina neman kariya daga ruwanka yace wallahi ya khairal kalai na rantse da Allah ya shugaban halittun Allah inna li qalbi ina da wani zuciya la yarumu siwaka wanda baya neman kowa kun ba kai yace wa bi hakki dalika na rantse da girman alfarmanka inna li bika mujrimun ni ina maye ina jejen soyayyarka yace wallahu ya'lamu innani ahwaka Allah ya san jidin mai ina maka tsananin kauna na ƙarshe sai fara ce ne an tallabi laula kama kuli kamu in ji imam abu hanifa ya ce kai ne wanda laula kama kuli kamu da ban kai ba da ba a halicci mutum ba ya ce kalla ba haka ba wala kuli kalwara laula ka ba dan kai ba da ba a halicci ka da kai ba ma gaba ɗaya in ji imam abu hanifa sai sake ce an tallafi min nuri kalbar zuru kaza ya imamu ya ya rasulullahi kai ne wanda daga hasken fiskan ka ne albadu wata daren sha hudu iktasa ya fata aka ga yana da kyau hasken fiskan ka ya diba yace wa shamsu rana ma mushrikatan tana haskawa ne bi nuri ba'ata da hasken kwaljinka sai an tallafi lamma saraita ila sama kai ne lokacin da kai Isra'i aka yi Isra'i da kai kasa sama bika kan sama sama sai ta ne madaukaka da zuwan ka wata zayyana kai falliya bi hulaka da kayan falliyan yace an tallabi na da ka rabu kamar habar kai ne Allah ya kira ka yace oyoyo maraba manzon Allah yace wala qad da'aka al-qurbi wa habaka ya kira ka zuwa ga kusantarsa kuma ya maka bai wanda bai yi wani ba sai ce an tallafi lamma ta wasal adamu kai ne lokacin da adamu ya yi tawassuli da kai min zillatin na kuskuren da ya yi tsakaninsa da ubangijinsa bika faza da kai ne aka yafe maka ya rahoto kuma wa bika faza da kai ne ya rasulullahi adamu ya zamo ya kubuta kuma wa huwa abaka kuma an ce shi ne babanka annabi baban baba ke uban uba manzon Allah ba Adam shine uban mu ba to annabi shine uban Adam idan Adamu baba ne wa manzon Allah a jiki to manzon Allah shi uban Adamu ne a ruhi annabi baban baba annabi shi ke gaba da kowa to kun ji abin da Imam Abu Hanifa ya faɗa dangane da abin da mu muke cewa annabi shine farkon halitta dangane da abin da muke cewa malaman mu suke faɗa mana cewa ba dan annabi ba da ba a halicci talibai ba ga Imam Abu Hanifa yana cewa antal ladzi laula kama kulika ru'u kalla wala kulika wara laulaka alhamdulillah zamu tsaya lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kure Allah ya fi mana Allah ya tabbatar da mu a farkon manzon Allah za mu saurari sauran tambayoyi gobe insha Allah za mu dora a cikin na'am
Nah.
Nah, kanku. Nah,
Nan, matsala ta barin gashi matsala ce da kiwo matsala ce wanda ta fi fili. Kabila da babu wani nasi a shari'a da yake kan abu. Hasali ma, manzon Allah yana da gashi. gashin manzon Allah yana sauke a kan kafatunsa gashin da in ya aske ta yau ma yana da gashin kwalliya ce in ya aske ta yau da yamma to gobe ya fito da aka gashi har gadon bayan sa idan ya kuntu ya kuma gashin yana da ruwa kana sha'awu wa kulillahi ya farshi bil ma yana da ruwa inda bai jijjiga gashin sai dai kawai a ruwa yana wajen saboda haka gashi in bai yi kama da na yahudawa ba in bai yi kama da na yahudawa ba babu laifi mutum ya bari in zai tsaftace ya gyara in ya yi yawa bayi da kyan gani mutum sai ya rage game da shi kirki domin akwai alhalaku a tahalluk akwai a takabbu a tahalluk shi ne ka ake kanka duka sunna shi a tasattur ka sai ke gajin ka ka daidai ka rage shi sama sama shi ma sunna amma bin nisba ba al'adan bahaushe ba ne to shi al-bahaushe abinda ba al'adan ka ba ya ce ya masa to idan iyaye sun ce a aske shi a aske sabila da girmama kurma su sabila da jin maganar iyaye shi ne a kafu shi ne abin da ya fi kusa da aka mutum na kai wallahu ta'ala idan kuma ya yi kama da na yan iska haramun ne daban da ma akwai wasu shekaru almal'unina wanda suke dangana kansu zuwa ga tafiyar subaye wai su yan hakika ko al'adar su ne suna barin gaji a kansu wai su jama'a shehu to shehu ya mutu ba ba su tare da Allah ba su tare da manzon Allah ba su tare da shi wannan shine abin da magabata suka faɗa kuma abin da shehun da bakin sa ya faɗa a cikin risalar domin su ne yace duk wani mutumin da yake ce shi mabiyina ne baya biyayya ma Allah baya biyayya manzon Allah yana take dokokin Allah yace babu ni babu ƙarya yake yi ba mabiyina bane yace Allahumma har a ƙarshe yana ce ya Allah ka zamanto shaida ni na kukuta daga waɗannan mutane saboda haka duk ne kama da waɗannan shi ma baya cikin tafiya kuma idan an ga mutum na wannan al'ada a kore shi a hana shi in bai hannu ba a kore shi cikin tafiya na alhamdulillah wallahu ta'ala amma dan mutum zai tsaftace ya gyara fara dangane da dai kuma mata kuma wannan hadu yin sa banza barin sa banza wasu sun ce dai wai a jiki a kowai shekaru suna gani suna so to in ta bude ni shekar din ke ne ko amma idan ta sufurci ba irin yadda yanzu ɗan mata suke yi na bayyana tsaraici ba kaga an yi shi a waje daban-daban ana bayyana wa maza tsaranci wanda Allah ya la'anci duk mutum ne Allah ya la'anci ta wanda manzon Allah ya kira su da kafiyatul ayi aliyatul mayilatul mumilatul rubutu wanda ka asmin ka asmin matul bukhari annabi yace da ka gansu ga sunan sun saka riga amma tsirara za ka gansu suna tafiya suna rusaya kamar sun sha biya za su faɗi annabi ce za ka ga kansu kamar tozon rago wasu malamai suka ce shine a shugaban bayan da kwarai da gaske kaga an saka abu cikin kai ya yi kato to annabi ne ya ce ruku hunna ka asli matin bukti kansu kamar tozon rago ne to me kenan kun taba ganin mutum da kai irin na tozon rago ne sai dai idan an shiga wani samfuri ke ko su sabila da haka wannan shi ne kuma babu zai idan mace za ta yi yadda Allah ya ce ta yi ba bayyana sarauci za ta yi ba don mu mijinta ko wani abu makamancin haka da bai zama bai dace da shari'a ba babu zai amma in bayyana sarauci ne wannan haramun ne Allah ya lalace ne wallahu ta'ala a'lam na'am
da farkon maganin kawo da mutum bayan cewa a haram kawai ya hukuncin a zaka fi da kai da lokaci ya ce bai da ba ake tsaro kuma zuwa da wa ake ba kuma ya kamata masu inda ba ta yawo amma tana zama kanta tana da sana'atin da take yi da ke kanta amma tana da yaya dama ya halatta da shi da wani halatta na'am hukuncin zakkan da kai kamar yadda malamai suka tanadar shi ne mutum ya cira zakkan da kai so samu tun daga daren sallah ya zama to yana aji ko kuma da safiyar sallah da sassafe ya zama to an cire an aje an cire an kai maka bukaci talaka wanda baya da abin da zai ci a gidansa ko kuma yana da shi amma kuma yana yana neman gudumawa da taimako akan fara ne daga makusanta za ka duba ka za a makusantar ka waye ce ya fi bukata shi ka ba shi sannan in a makusantar ka babu ka duba makwabtan ka waye fi bukata ka ba shi sannan a zo yan garin ku in a makwabtan ka babu da bukata ka duba garin ku amma yanda aka ce shi ne duk wanda bai bada zakkan da kai ka har aka je sallah aka dawo to wanda zai ce zakkan da kanka bai ji ba wasu kuma sun ce zakan yana da rauni dan ana son a bawa mutum ne in baya da abin da zai ci a wannan ranar ya sarrafa wannan abin ya yi abin da ke a gidansa sannan mace idan tana zaman kanta kuma tana da abin da za ta iya ciyar za ta iya fitarwa ma 'ya'yanta wannan yana kanta kwarai da gaske za ta iya yi kuma ba laifi bane Allah ta'ala a'lam gaskiya wannan ban sani ba ce ba kusa da shi ba azumin mutum na rataye a sama wannan gaskiya ban sani ba Allah ba a Sittu shawwal. Sittu shawwal sunna ce. Manzon Allah kuma ya abunta. Shi ne azumi guda shida cikin watan shawwal. mutum zai yi ko da ɗai ɗai ne kuma ba dole bane sai guda shida ne ko da uku ka samu kai ko biyu ko biyar Allah ya karba amma so samu ku cika shida wannan sunna ce ta manzon Allah ne ce duk wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya biyar da ita da azumin watan Shawwal Allah ya gafarta masa duk abin da ya a duniya zai dawo kamar ranar da uwansa ta haife shi haka dai dawo sumul garab na'am wallahu a'lam Allah ya ba shi ta Allah ya zama kowa Allah ya san damuwarsa Allah ya biya Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana Allah ya warware mana damuwoyin Allah ya kiyaye mana mutuncin Allah ya kiyaye mana imanin Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya Allah ya kiyaye mana rayuwar mu da kawo cikin ganuwa na addinin musulunci Allah ya kara mu shugun mu lafiya ya kwanin sa tabbatar da shi a kan abin da yake nema duniya ya Allah ya sa mu cikin aikin manzon Allah ya wannan wannan gida Allah ya san bukatunsa Allah ya biya masa sauran wanda suke zuwa suke dawa karatun nan da su Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya wa kowa bukatunsa masu jarabawa Allah ya ba su nasara Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su da ciwo da kare kowa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم